بسم الله الرحمن بسم الرحيم Allah rahman rahim الدرب الثالث larabi ba wato bangare na uku kenan نعم التقرير da mun faɗa mun ci can a baya mun ci ai akwai shi alrabul matani matani kan kansa take uku akwai fi'ilu akwai qawlu akwai kuma alkiraru mun yi magana a wannan abubuwan guda biyu duk gaba ɗayan su mun yi magana da kan qawlu dama shi muka ta magana a kan sannan muka zo muka maganar a fi'ilu kuma yanzu mun gama yanzu na uku shine za mu yi magana ta kariri kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abu ya kawai bai ce komai ba to wannan abin ya yake wannan abu to shi yakan kasa kashi biyu akwai ta karirin lil fi'ili akwai ta karirin lil hukumi kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani ne zai zo ya faɗi wani hukunci a gaban sa aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shiru to shi kenan ya tabbatar da wannan hukunci cewa haka ne ko kuma a'a wannan ya zai aiki a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam aga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba to wannan aikin shi kenan sai ya zama hujja to sai dai shi aikin kamar da suke faɗa yakan yakan kasu da shi uku shi kuma akwai aikin da yake an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda an yi a zamanin sa amma abin ya yi shura an ji da yawa shi wanda aka yi a zamanin sa a gaban sa kai wannan abin hujja ce mai karfi na cewa yi hakika wannan wanda kuma aka yi a zamanin sa ya yi shura shi ma wannan shi yake bin wannan a ƙarfi shi ma ana ganin wannan hujja ne amma akwai wanda an yi a zamanin nasa amma ana tunanin ne wataƙila labari zai su masa amma ba lalle ba don a zuma a ɓoye aka ake yin abu an gane ba haka ba lalle kaga labari zai iya zo musu ta iya bai zo masa ba. to shi ma akan wannan din akan sa ne yake akwai magana نعم تقريره للفعل أو للحكم حجتنا إن كان بعد العلم يقدر إنكاره ولن يبين نعم
ya ko ya zama lil lil hukumi hujjatuna in kana ba adal ilmi نعم ya zama daya نعم Mm, domin a rurin da rabin duk zama daya نعم تقريره لل تقريره للفعل أو للحكم حجتنا إن كان بعد العلم يقدر إنكاره ولم يبين من قبله يحق من بحكمه المعين والفعل من بين في يديه واجهه أو في زمانه ومنه شاعره الشافعي فوائد النوافل تقريب وقت النهي قول القائل بعد صلاة الصبح قد رعاني رسولنا فقال ما هاتاني قلت له فكان ركعة الفجر فسكت الرسول ثم ما شهر واحتج أصحاب الشافعي بالاقتداء مقتبل النبي في الذي بدا أن معاذ مع رسولنا العشاء صلى بعده لقوله مشى فعمهم في هذهم يصلي بريدة له له من نافل نعم نعم نعم to takariruhu نعم takariruhu تغييره lil fi'li نعم annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abu ga aiki أو للحكم ko kuma ya tabbatar da hukunci ga hukunci ne ya tabbatar da abun حجتنا wannan hujjan mu ne إن كان بعد العلم amma fa akwai sharadi guda uku duk waɗannan abubuwan kafin a tabbatar da takaririn da kuma yi ko takaririn da fiye na farko ya kasance bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya san abin ne نعم
wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya san cewa lo ayi- ana yin an yi abin ko a gaban sa ko kuma a'a abin da ya shahara cewa ya zo masa kuma a gabi wata magana ba wannan sharadi na farko kenan kafin a tabbatar da cewa an an yi aiki ko hukunci ya zama takariri kenan a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam
نعم نعم نبي كما- نعم يقدروا ya zama da cewa yana da iko alal إنكارا inkari.
نعم a bisa yi musun wannan abun ولم annabi ي- sallallahu alaihi wasallam yana- yana da ikon a da wani lokacin da aka yi abun yana da ikon da zai ce ya hana abun نعم ولم يبين walam yubayyini min qablihi bi hukmihi al-mu'ayyin نعم sharadi na uku kuma ya zama na abin bai bayyana ba tun kafin wannan abin da aka aikata da hukuncin sa wani mu'ayyini ya zama da can ba a yi wani hukunci manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukuncin wannan abin bane amma idan da can an yi wani abu yanzu ya yi hukuncin wannan abin yanzu kuma sai aka zo aka yi wannan abin a gaban sa to ba a ce wannan abin takariri ba
نعم an gane ya ko نعم tun dama can ya riga ya yi hukunci ba yanzu inkari bai zama wajibi ba ai. bai zama wajibi ba amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin irin wannan abin a gaban sa ba aka zo aka yi in yayi shiru kaga kamar ai halatta abin kenan to shi za a ji ganin cewa wannan amma idan da can an yi hukuncin irin an yi wani abu ya faru irin wannan an yi hukunci yanzu kuma abin yanzu ya faru to a koda inkari da za a yi inkari inkari bai zama wajibi ba a lokacin
نعم da duka والفيل wannan sharadi guda uku sai an same su tukunna sannan ake cewa abin na ya zama takariri a wajen annabi ya tabbata hukunci ya tabbata ko kuma aiki ya tabbata na walfilu mun bai ne zai yi waƙi to shi aiki da aka yi shi kuma ya kasa kashi uku imma ya zama wanda ya abu ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi shi na afi zamani ko kuma a zamaninsa ne wa minhu sha'i'un kuma abin ya daɗe ta ya zama shuri kowa ya san da wannan abu akwai na uku shine wanda ya faɗa ba shine kuma abin ya faɗi zamanin sa amma kuma huwa hafin shi abin a ɓoye yake shine na uku
na na a shafi na yi wa sha shafi yiwu imamu shafi yi na fawaitun na wafi tsirarrun na bilbili na mutakazi bi wakatin na hari kula ana rama ta bi wakatin na hayi na mu a lokacin da aka ce an hana in Na'am.
na bilbili ne wanda suka tsere maka to idan ya zo lokacin da aka ce an halal an halal an an hana a nafila to ka iya rama a mu za mu maliki a cewa muka yi idan dai ana bin sallar farilla to ba a kula da cewa lokacin nahayi ne na nafila ne ko ba ka ba kamar yanzu misali kaga yanzu lokacin nahayi ne ba a yin nafila amma yanzu sai zama da cewa ba kai sallar lasa ba kaga zaka zo kai sallar ka ba wanda ya hana amma in nafila ce wannan ba a yi ba shi imamu shafi'i yace in dai nafila ce ita ma wadda ta tsere maka wadda ta saba kana yi ita ma idan ka zo lokacin ta ya zo ko da ya wuce sai kuma ya zama a wakacin nahayi ne ko ka iya yin kayan ka
na kaular kayi kawal alƙa'ili wai wannan ya zo ne la'ajil kawal alƙa'ili ne domin faɗin mai faɗi da ya faɗa na wannan ne shi shine kaisu bin fihir na ya faɗa ya ce ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usalli raka'ataini ba'da salati subhi manzo sallallahu alaihi wasallam ya gani ina sallah raka'a biyu bayan sallah asubahi sai ya tambaye Faƙala ni ma hata ni yace ma hata ni yace wannan zai farko inda kake guda biyu su kuma na menene wannan kake yi ya Mulki kai da- ya kai su qultu lahu sai na ce ya rasu da laye lam akun sallaitu raka a tayin alfajiri ban kasance na sallace raka a tayin alfajiri ba ne ohu mata ne na wannan kuma daga ganin nan to su ne raka a biyun da ban yi in can ban yanzu nake yanzu a ga bayan sallah asuba an ce ba a yin nafila hatta karfe da ashirin ko a sai rana ta dawo idar muhim gwargwadon baka sannan za a yi to a ga lokacin wakatu na haye ne na sallah amma gashi kuma gashi ya zo yana yin raka a tayin alfajiri
fasani rakatar fajr eh muka ce wannan raka a tayin alfajiri ya ce an wannan raka a tayin alfajiri ne ta sakatar rasul sai mun sallallahu alaihi wasallam ai kawai thumma masha wannan hujja su kenan to a wajen sai suka ce to wannan hujja ne shi sa dalilin da yasa kenan a wakatin nafila za a iya yi domin a- abin nan da aka yaga shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka yi kwaki wanne bai ne dai na za ka so a- dalilin da yasa su kenan za su yi wannan hujja thumma masha wannan kuma shine na biyu mu- za mu shiga na biyu kuma Na.
shine wanda aka aikata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wa minhu sha'i'un abin kuma ya daidaita mashhuri ne na su a wajen su wannan abin ya tabbata su a wajen suna ganin mushuri ne abu na watar da sahabu shafi'i da likita da na sahaban shafi- shafi'awa sun kafa hujja dai a cikin koyin mutanen mai farilla ya koyi da ma- ma'abucin nafila billazi bada saboda abin da ya bayyana anna mu'azam cewa ma'azu ma rasulin al-isha isa sallah na'am ya yi sallah tare da manzanmu ya sallar isha wa bada hu li bayan da kuma da qaumihi kawai yi masha masha sai kuma ya tafi zuwa wajen mutanensa na'am ya je fa ammahum ya je fiha musu limanci kuma a wannan sallar isha da ya yi bihim yusalli faridatu shi yana sallar farla ne bim da su su sallar farla suke lahum lahum lahu lahu min nafli Na'am.
shi kuma a wajen sa nafila ne saboda suka ce to in haka ne a shi kenan mai farla ya ya halatta ya nafila su a wajen su sai suka dauki wannan hukuncin a matsayin abin da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na wawa sha'iyun mu kuma sai muka dauki aya wannan abin yana daga cikin abin da ya faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wa min al-hafai yana daga boye domin a wajen ta iya sallan nan da yake yi ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kuma je wani annabi annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ta iya ma ka to ake tunanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ta iya ma bai bai sani ba to haka in ya zama cewa a bai sani a fa'i ne shi kuma yana ɗaya daga cikin abin da suka ce wannan na ukun dama hujjar sa bata ba abin da za a kafa hujja da shi bane idan dai an yi ba zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam kuma ana tunanin abin na a boye ne to ba za a kafa hujja da wannan abu to mu a wajen mu kenan kaga sabanin mu su suna ganin wannan abun da aka yi shi tunda an yi shi ba su ɗaya ba su yi biyu, su suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ya yi shura mu kuma muna ganin ayi a wajen mu muna ganin cewa ba shi daga cikin abin da ke ya yi shura
na'am wa zil khifai ma abocin buya shine na uku wanda muka yi magana na'am qawlu ba'dul wanda ilmi mu wannan ma wanda suka kawo misalin yana daga cikin zuwa fa'in mu a wajen mu kenan na'am ba allin malamai Na'am.
suka ce inil ta kalhi tana ne na'am idan kaciya guda biyu ta haɗu wato ta namiji da ta mace laysa mulzama bisa gasala gusulan na'am gus bai wajabta wanka ba na'am bi kawalin sahabi na'am wai sun wajen hujja ce ta faɗa suka faɗa da faɗin nan na sahabi kunna na na sulu kudu ahadar rasulina mun wala na kasance muna yin kasala a zamanin manzonmu wala na ranar kusur amma ba ma yin wanka wato abin da sabanin da aka yi shine akan cewa idan mutum ya ɓoye da hashafarsa a cikin hashafin mace mutukar bai fitar da maniyi ba na'am to sai suka ce su a wajensu ba za a yi wanka ba mu kuma haka a wajenmu da mujarradin kawai mutum namiji ya ɓoye da hashafarsa a cikin farjin mace ai ko an ji daɗi ko ba a ji daɗi wala- ba ba wani zancen kiyaye zara a wala ko?
ne na'am ko ya yi mani ko ya mani ba kawai a zai yi wanka kawai to su kuma yi suka ba cewa ba zai wanka ba saboda wannan cewa ga shi wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce mun kasance na kusuru wato muka koyar da hashabin a cikin matanmu kenan a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wato ma'ana har kamar zakarin ya tashi har ya kwanta kenan shi ne na kusuru din kenan amma ba tare da mun yi mani ba kuma ba ma yin wanka wala na kusuru ba ma yin wanka to kaga wannan malamai sai suka dauka ce to ai wannan abu ne wanda yake a ana hangen sa cewa ko da ya faru a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ai ba lalle a ce annabi ya sani ba saboda abu ne wanda yake faruwa tsakanin ku da iyalin ku kaga ba zuwa wani zai faɗa ba a zamanin annabi ba a kaga ba lalle annabi ya sani ba to shi za a ke ganin wannan irin wannan ba za a kafa hujja da shi ba duba da cewa ai wannan abun ya zo ne amma a boye ya zo
na'am wal hukum hukunci na'am in bayyana yadaihi waqan in bayyana ya dai wa ka'a na'am idan dai ya zama ya abku gaban annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sun ba wannan mun gama karra mun gama da zancen fi'ilin so ka gane aiki ne ya faru a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda an ce ya kafa shi ko ya zama sha'i ko ya zama yaji ko kuma ya zama wanda aka yasa fita a gaban sa ba su ne guda uku yanzu muka bada misalin ko kuma na'am zamu koma yanzu hukunci kuma idan wani ne kuma a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya faɗi wani hukunci kuma aka sai aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi to shikenan ya sabo kamar ya sabo ya sabo ba wannan hukuncin kenan shine yake idan hukunci ya zama ya abu kuma kuma ya yadaihi yi waqan na'am sun kuma ba a ƙarar karra sannan sai annabi ya tabbatar da abun hukumin shari'a ya zama hukunci na shari'a kenan wannan na'am fal haddu kaga hadi hukumu kasafi zaujin shine inda hukuncin kasafin miji inda namu a wajen mu Ya ahli.
ga ahalinsa idan dai mu- namiji ya zo yawa matarsa kazafi to a wajen mu za a yi masa za a yi masa haji na kazafi amma yuskiduhu illa ana amma idan da zai zo ya la'ani da matan nan tasa to wannan kuma ba za a yi masa kazafi ba. ba zancen wani haji da za a yi masa ya sare da wannan kazafi inda yake zai la'ani amma kawai yayi wannan abin yace kawai ya ce ta yi zina ne kawai ya ganta mujarrad ta yi zina kawai abin da ya faɗa kenan ba kuma la'ani zai yi ba a wannan sai an masa haji kawai sai ya na'am zama kaman yanda mutum ne in ya zo ya ce ya ga mace tana zina za a ce to kawo sai ka samu shaidu guda hudu sun zo sun yi daidai da irin kasannin za a yadda magana ko to shi ma wannan mijin shi kadai ya zo ya ce ya ga matarsa tana zina to sai dai ya la'ani in ko ba la'ani ba sai ya masa haji sai dai yana da wa'ansu shaidun guda uku wanda suke makamantan sannan za a masa haji a sannan shi ne za a ɗauke masa haji ittakata annabi an wai al-ajlan abin da isa a kafa wannan hujja domin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kawai anil ajlani ga sahabinsa shine ajlani yayi masa kawai fi qawlihi a cikin fadin sa na'am jil- jillin tamuhula jalartumuhul ani na'am inda ya faɗa yace sai ku masa bulala al'ani wanda yake mai hakuri wannan wato kaman ya takaita maganar hadisin ne na'am shi adlan din nan ya ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama yace a a cikin hadisin abin da yake faɗa yake cewa a a ya zai ga manzo sallallahu alaihi wasallama yace ya mutum ya zo ya samu wani ne tare da matarsa suna tare yace in qatala qataltumu wa in takallama jalaltumu wa in zakata zakata an gaisa ya bi haka ya faɗa wa Jibril sallallahu alaihi wasallam yace mutum ne je ya samu mutum tare da tare da matarsa yace idan ya kashe shi kuma zai fito za ku kashe shi idan kuma yayi magana ya zai ce ai matan nan ta sa yi zina sai ku masa haji kuma masa bulala in kuma ya kawai to bu fushi yana nan tare da shi kuma yana cikin bakin ciki kuma sai kawai yayi fushi yayi shiru amma kuma yana nan yana cikin bakin ciki ya gama faɗin wannan sai aka ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kawai bai ce komai ba to kaga ai manzo sallallahu alaihi wasallam duk ya tabbatar da wannan hukuncin da yake nan kowanne kenan ashe idan da zai yi da wannan hukuncin da ya faɗa abinda ajulanin ya faɗa haka za a yi masa cewa da ya zo ya kashe wannan mutumin wanda ya gaji suna tare da matarsa shi ma kashe shi za a yi da ya zo ya ce matarsa ta yi zina tunda babu shaida in dai ba wancan abin la'anin zai yi ba sai a masa gona da kare in kuma ya kawai to yana cikin bakin ciki kuma to wannan abin kaga hukuncin da ya yi kaga duk sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi to shine ya nade shi a cikin wannan magana yace saboda dalilin abin da yasa a nan wajen muka ce idan mutum ya zo ya ce matarsa ta yi zina za a mata haɗi saboda ga ajilan ɗin ya zo ya faɗa a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum da zai mutum zai ga matarsa tana zina tare da wani zai faɗa za a masa gurala kuma aka ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kawai to shi sa a nan wajen mu muka faɗi wannan hadisi kaga hukuncin ya yi faɗa a gaban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba kaga ya kawo ba shi kenan na'am isa aka ce al'ani aka sabunta shi da cewa mai haƙuri ne wato ma'ana duk duk mutumin da ya ga irin wannan ya haƙura bai ɗaya daga cikin wannan ba a ya haƙuri ko Eh.
kama su kotuhu haka na ƙara misali yake kaman kawaicinsa ala hilfi umar a bisa rantsuwan nan na umaru na annabar sa'idun cewa ibnu sa'idin huwa dajjalu na shine dajjali Ƙarra.
karra shi ma wannan ya tabbata shi ma haka hadisin nan na jabiru yace ni a halifu billahi anna ibnu sayyadin huwa dajjal ni zan rantse da Allah cewa ibnu sayyadin din nan shine dajjal domin la'ani samitu umara radiyallahu anhu ya halifu billahi domin naga ni naji na umaru da ta bada shi yana rantsewa da Allah anna ibnu sa'idin nan huwa dajjal cewa ibnu sa'idin din nan shine dajjal bayyana yadai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaban manzo sallallahu alaihi wasallama falam yunkir alai ko bai musa masa wannan magana ba kaga shi kenan zan yi zuwa in ce ran in ce kenan ibnu sa'id zan shi da dajjal kenan tun daga sayyidina umar ya rantse ma a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba wannan shi shirar a bisa cewa kenan kaga kamar hukunci yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawai alhamdulillah halin nan wurin